Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بزفر الحمد لله السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مسويا الله مسويا النبي صلى الله عليه وسلم مسويا شيخ تجاني مسويا صاحب الفائدة التجانية مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم نياس الكولخي رضي الله تعالى عنه إنا مكمرنا ina makaina murna da Allah ya sake hada mu a nan a wannan wuri mai albarka wanda yake mun saba haduwa a nan domin wato ci gaba da karanta karanta diwani maulan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da fassara shi saboda a amfana dukkan muridai su amfana su san wato irin yabon da maulan mushi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a san wato sananin san da maulan mushi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wato yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yake wato jamu ko yake shiryar da mu akan wannan wato soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda haka ina taya kaina murna da Allah ya dawo da ni lafiya kuma muka same ku lafiya kuma za mu ci gaba da wannan aiki kuma na ma wato na kaulaha na kaulaha ina masa wato ina ba shi haƙuri dai ina ba ku duk haƙuri wato irin da dai wanda na yi kusan na yi wata hudu kafin na dawo so muka dawo kuma sai tafiya kuma ta sake dawowa kuma muka wato tafi muka koma kaula tare da mai martaba sarkin kano wato zuwa ga ziyarar maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillahi an yi babban ziyara wanda yake na tarihi ne wanda yake kusan wato an fada wa manyan sun fada yayaninmu sun fada suka ce tun da faira ta bayyana wato har yanzu kusan shekara tamanin ko fiye da haka ba su taba ganin ziyara mai girma wanda yake da martaba irin wannan ziyara wanda yake mai martaba sarkin kano ya kai ziyarar maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kuma an samu nasarar ziyarar sosai da sosai da sosai kuma alhamdulillahi wannan duka yana daga cikin fadin shehu ibrahim cewa wa maratan ukhra tarawna ajaban min faidi zal qatmi imamun nujaba to wannan duka yana daga cikin wato wato wa maratan ukhra ne abu da na faɗa wa mutane kenan saboda a ce yaro matashi wanda yake shekarunsa ƙananan shekaru ne amma ya yi kyatan jirgin sama gaba ɗaya ba ma ya ba da kujeru goma ba ko ashirin ko abunan ba amma ya ɗauki jirgi tukutu tun daga kano ya haye shi ya debi sarki da sauran manya-manyan malamai na faira kuma ya tashi ya kai su kuma ya zauna ya jira su kwana biyu har aka gama ziyarar nan ya sake tashi da su ya dawo da su gida wannan ba a taba yi ba kuma sai yanzu aka taba yi kuma dama wato shehu ibrahim yana fada cewa albarkar rayuwa yana ga lokacin da mutum yake zamanin shi na wato na kurciya misali daga shekara arba'in abinda ya kasa ko dai baka dai kai shekara hamsin ba dai kana cikin wato sin wato na abin da wani kurciya kenan saboda haka a lokacin ne albarkan rayuwar take a lokacin shehu yake duk abin da mutum yake so a wannan lokacin in ya nema zai samu in ya nemi ilimi zai samu ilimi ya nemi wilaya zai samu wilaya ya nemi dukiya zai samu dukiya duk abin da ya nema a wannan lokacin zai samu saboda haka shehu ya ce idan wannan lokacin ya wuce mu mutum bai nema abin da ya kamata ya nema to komai ya wuce masa to saboda haka shi wanda ya yi kasan jirgin nan yaro ne matashi ne irin mu ne to ya yi shauki ya debi mutane ba wanda ya biya ko kobo da aljihunsa ya dauka kawai ya ce da mutanen a zo a je a ziyarci maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan ya nuna soyayyarsa ga maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kuma yana shauki yana wato jazaban mutane zuwa ga maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kuma duk wanda ya ziyarci maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zai ga karuwa a kansa sai ga karuwa al'amarinsa sai ga karuwa a faidansa sai ga karuwa a iliminsa zai ga karuwa a komai nasa insha Allah to saboda haka kullum mu abin da muke so mu dinga kai kawo muna ziyartar maulan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala saboda haka shi ya fada bi qabri wa yawfil abda ma kullu khayra to ba mu tabbaji wani ya fadi wannan ha amma shehu ya fadi haka to saboda haka ba mu da wani wanda yake wato muna ganin shi baya ga shehu ibrahim saboda haka mu shehu ne a gabanmu shehu ne a idanmu shehu ne a zuciyarmu shehu ne a komai namu da shehu muke numfashi da shehu muke motsi da shehu muke yin komai to saboda haka duk wanda ya so mu ya so mu da shehu wanda ya ki mu kuma ya ki mu da shehu mu shehu ya ishe mu alhamdulillah alhamdulillah mun je ziyara tare da malam shehu wannan rana ita yau muka tafi shi yasa ba a zauna wannan mazauni ba muka je muka kwana biyu kuma alhamdulillah muka dawo an samu nasarori da yawa shi kuma mai martaba da sauran jama'a duka sun ji daɗi sun yi farin ciki matuka mutanen madina sun yi farin ciki matuka wato sun samu babban bako babban masoyi wanda yake wato ya zo ya jaddada wato ahadinsa wanda yake tsakanin mahaifinsa da maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu saboda haka wato an ji daɗi duka masu tafiya sun ji daɗi wanda aka je aka same su kuma sun ji daɗi kuma alhamdulillah duka kuma cikin Allah ne saboda haka muna ma Allah godiya muna muna taya kowa murna kuma insha Allah muna fatan Allah ubangiji ya kai mu badi lafiya wanda yake abun zai kara fadada biiznillahi ta'ala Allah kuma ya saka wa da wanda suka dauki nauyin wannan hidima da alkhairi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu daukaka Allah ya kara musu budi Allah ya kara musu karfi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shehu Tijan da shehu Ibrahim mun dawo kuma insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu kamar yadda aka asasa shi kuma insha Allah ba za mu bari ba saboda ba ma yi dan wani ba ma yi dan komai muna yi dan Allah ne to saboda haka tunda muna yi dan Allah ne wani Allah ba zai samu bari ba ko wani Allah ba zai samu ja baya ba ba ma ganin wani ba ma ganin komai Allah muke gani Allah Allah ya sa muke yi abin da muke yi ba ma neman yardan kowa yardan Allah muke nema akan wannan al'amari to saboda haka duk wani wato ihu mai ihu ba zai sa mu bar karanta diwani maulan mu shehu ibrahim da ta ranu ba kamar yadda wato muka wato faɗa da shehu ibrahim bai son a fassara diwaninsa ba zai ce a rubuta ba ko ba zai wallafa shi ba ya ajiye to saboda haka shehu yana son a karanta shi a fassara shi a amfana a samu karuwa shi yasa ya wallafa shi ya bar mana shi kuma aka rubuta shi aka ajiye dole ne mu karanta shi in aka karanta kuma za a fasa kuma a san ma'anonin abin da shehu yake nufi abin da yasa shehu ya ajiye mana kenan Allah ya amfane mu gaba daya Allah ya ba mu albarkacin Allah ya kara mana soyayyansu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu mai sauraro Allah sake dawowa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulan mu shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur yau sha uku ga watan yuli miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da goma ga watan rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akramukum Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالزهر آه dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai wurinsa yake bukatar komai da komai a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a muna wa shehin mu Sheikh Salahuddini wanda sunansa idace da faɗin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu salahu ahibba'i yaluhu li mufsirin kuma yana daga cikin baitin da zamu karanta nake ji ko to shine ma nan zamu tashi kaji wata karama to sai mu tashi mu je
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة سلاه أحبائي يلوه لي مبصرين دربت بذكر المضافات أهم به وليسات ملجئي ومركزي عليهم فحسبي إلهي والأمين يا الله يا ربي فانصرني على كل مريض وينجب ذو ميل عن الحق
الله صلاة وتسليم على خير مرسلين
sunan Allah mai rahama mai jin ƙai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azimi da wani harshen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wani harshen bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu
Allahu ayyubai
shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa jazakallahu anna khairan yace ka ga gyaruwar masoyana ya dogo da mufsirin yana bayyana amma ba kowa ke iya gani ba shehu yace sai mai gani da idan zuciya shi kadai zai iya gane masoyinmu na Allah ne wanda idansa na zuciya bai buɗe ba zai iya ganin haka ba in ji shehu fauzan ala fauzi sun samu rabo waɗannan mutane akan rabo kitaha habibillahi ba dan komai ba sai saboda tsaba soyayya da suke wa ɗaha habibullahi sarkin Allah kuma masoyin Allah annabi Muhammadu to wannan soyayyar da suke masa to da ita ne suka samu wannan wato salaha gyaruwar zuciya wacce ainihin ɗariƙa ta kafa akan haka ne dariƙa ta kafa akan gyaran zuciya zuciya ta yi kyau kuma ta yi ƙarfi
tabittu shi ibrahim ya ce ina jin daɗi bi zikirin mustafa da ambatan al-mustafa abin zabin allah sallallahu alaihi wasallam wato salatin annabi shi ibrahim ya ce in ina salatin annabi ina jin daɗi
ya hamdihi kuma ina mai alfahari da annabi muhammadu fali izzatun shi ibrahim ya ce kai in baka sanni ba ina da wata irin buwaya bil mustafa wacce na same ta da albarkar almustafa abin zaɓin allah duna ma gamzi ba da kokuwa ba ba da rikici na zama shugaban waliye ba allah na bukurum sai aka bi ni ba zagi ba hayaniya ba rigima allah ne ce eh kawai shi kenan dama tura sun ce in allah ya ce eh kowa ma ya ce a'a
waliyi ibrahim ya ce manzo Allah shine majibincin lamarina wato masoyina safiyi kuma annabi shine mai tsarkake ni malja'i annabi shine mafakata wa hawa markazi kai annabi shine kantina cefanen gidana a cikinsa nake
aliyun manzo Allah madaukaki ne safiyun manzo Allah mai tsarki ne sallallahu alaihi wasallama duna aibin manzo Allah bai da aibi ko daya inji shehu annabi bai da aibi ko ɗaya ko kaɗan wala lamzi kai annabi ko da ya buce ma baya yi ya taɓo ka ya nuna ma wani annabi baya yin haka sallallahu alaihi wasallam wala aminu shehu ya ce na rantse da sirrin da amintaccen Allah ke ɗauke da shi na tajalliyatin rabbaniya ilahi ubangiji na fahazbi ya ishe ni ba na bukatar komai banda Allah Hmm.
faman yakun bi rabbi Ibrahim ya ce ina ba ku shawara duk wanda ya mai da lamarinsa ga ubangiji na famukfin to zai zama abin kiyayewa shaga zillamzi wal hamzi sharrin wanda zai gulmanka a gabanka da wanda in baka nan zai yi in ji shehu in dai ka mai da lamarinka ga Allah to wanda zai yi ma tsaurin ido ya aibata ka a gabanka da kuma wanda in baka nan zai aibata ka shehu ya ce Allah zai kiyaye ka a ya rabbi shehu ya ce ya ubangiji fansurni ka taimake ni ala kulli maridin a bisa duk wani mai taurin hanci duk wani dan ta'adda in ji shehu duk wani dan ta'adda Allah taimake ni kare shi zumailin ma'abocin karkata anil haqqi ga barin gaskiya wanda shi bai son gaskiya kullum ai dai jayayya kuro wal izzi kuma ya iya sallama buwayata fayandama to ya ciji yatsa ana nan sai ya ciji yatsa sai ya san lallai ko zai mutu na fi shi shehu ke salatun salatin Allah wa taslimun da gaisuwar ubangiji ala khairi mursalin su tabbata bisa fiyayyen manzanni wa alin da alayensa wa ashabin da sahabbansa zawil fadli ma'abuta falala والحوزي da tattaro dukkan rabo sahabban annabi da alaye sun rabo kuma sun tattaro dukkan abin da ke hannun wani saboda haka ba wanda ya isa ya fi su Mm. to Ah, alhamdulillah yan uwa mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara ma karkashin ɗariƙar tijjaniya kuma mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu karkashin faila ta maulan shi Ibrahim wanda ba ɗaya ba ba biyu ba mun faɗi hadisai da isharori wanda halara muhammadiya ta yi da shi yan uwa insha Allahu akwai waɗansu abubuwa da za mu warware su yanzu bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala wa rahmati wa aunihi wanda yake ban san da su ba sai jiya da daddare kuma wanda yake haƙƙi ne naku na mutane baki ɗaya labudda ko na su ko ban so sai na yi magana a kai saboda yana daga cikin abin da yake amana ne a kaina to shi ne dalili in sha Allah za a karanto su ɗaya bayan ɗaya kowanne zan warware shi in Allah ya yarda Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Am, Magana ne da maraya ya yi a kan shi malamin namu, wato malam Shehu Mansur, radiyallahu ta'ala. anhu.
a yan uwa magana ne dama akan shehunnai na ɗariƙa akan maganan hidima gare su to kowane mutum da irin fahimtarsa wani yakan ɗauka shehunnai suna bautar da muridai ne wani kuma yakan ɗauka misali kaman mu da yawa yan uwa ni ban taɓa sani ba ashe wai ana zaton muna hana mutane ma karatu ne ni ban zaci wanda zai hana wani karatu zai ɗauki ɗansa ya je ya kai makaranta ba ko ban zaci mutumin da zai iya hana karatu shi zai je ya koya ba kuma yan uwa duk waɗannan samari da muke diwanin nan da su ba wanda baya makaranta wannan haƙƙin ku ne in gaya muku sawa'un ku yadda aukar ku yadda wannan damuwan ku duk yan uwa wanda muke karatu da su babu wanda baya karatu daga na arabic zuwa na boko kuma alhamdulillah da taimakon Allah a yanzu haka cikin mu akwai mutum biyu ma suna misra cikin mu waɗannan dai da muke wannan karatun akwai Adamu akwai Baffa wanda ma da yawa an san shi mun je maulidi shi kan ja mana baiti to yanzu haka yana misra in ba ma san karatu za mu shi saboda haka yan uwa shehunai da ake gani na ɗariƙa suna ana zuwa wurin su muridanta koyi ne da sahabban annabi muna so ne mu dinga jin wannan daɗin na sahabbai da suka zauna da annabi to abin ya kubce mana sai mu duba waye salihi a gari sai mu je sai mu lulluɓa sai mu tattara a gaban shi wanda muka ga Allah ya cika shi da tsoron Allah da gudun duniya sai mu je wurinsa dan shi Ibrahim ya sifanta mana shi ya gaya mana wa murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan kuma ya gaya mana duk yanda za a yi to shi ne dalilin da yasa yan uwa kowannen ku ya kokari ya rike shehinsa kar mutum ya ji wani bayanin da zai saba daga wannan abin da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya gaya mana inda a ce muridanta gaban shehunne haramun ne da shi ibrahim ne zai fara hanawa saboda haka maganar karatu abu ne muhimmi wajibi ne mutum ya yi maganar muridanta ga mai neman allah kuma dole ne tunda har annabi musa ya faɗi yana cewa la abrau hatta abluga majma'al bahrain au amdiya hukuban na rantse yi rantsuwa ya ce ba zai gushe ba yana neman sai na hadir ko da zai karar da karni dubu sai ya hadu da shi akan ya nuna isa shiryar da shi zuwa ga Allah ga ilimi ga komai na annabtar da komai amma Allah tabaraka wa ta'ala ya masa ishara zuwa wannan shugaba to wannan shine dalilin da yasa yan uwa ake gani muke zuwa gaban shehunan mu in muna gaban su za a ga wani lokaci har motsi ma ba ma iya yi to wanda bai sani ba sai dauka shirme muke saboda dalili wa kullum an makami ya takallam kowane mutum akan makamin sa yake magana wanda bai san abu ba to zai jahilce shi mu muridai ne na tarbiyya ko da akwai muridin tarbiyya akwai muridin tabarruki ya kamata yan uwa a kiyaye wannan a san wannan da kyau muridin tabarruki shine wanda ba ruwansa ko ina ya ga dama zai je in ya ga dama ma zai daina fita daga gida ba abin da ya dame shi da kowane shehi amma muridin tarbiya shehu tijani ce in kana da shehi gari ɗaya kai kwana uku baka je wurinsa ba munafiki ne kai sannan idan ba gari ɗaya kuke ba misali yana wani state yana Kano kai kana nan Kaduna kakka kuskura kai wata guda baka je ka gan shi ba in kai wata guda munafiki ne sannan idan yana wani country daban karka kuskura a shekara guda baka je ka gan shi ba in ka shekara guda baka ziyarce shi ba kai ma munafiki ne to waɗannan abubuwa ne wanda yake a tsare kuma wa al'amari ne gaskiya wanda yake da zurfi wanda sai mutum ya yi matuƙar baka taɓa bin wani shehi ka faɗi gabansa ba ka masa shara ka masa wanki ka masa hidima ka fawwala lamarinka gare shi za ka ga wanda yake shirme ne don ba ka san amfanin abin ba mu muna da wani al'ada ɗaya ko aure za mu yi mukan gaya wa shehunan mu ce akwai aure da muke nema a zai ce a ina ne mu ce wuri kaza ne ya sunanta sunanta kaza to aje a dawo gobe sai mu dawo mu ji me za a ce in an ce mu ci gaba mu ci gaba in an ce mu bari za mu bari haka kuma idan matan mu sun haihu mukan zo mu gaya wa musu mu ce an samu karuwa me aka samu namiji ko mace sai mu ba da umarni mu ce to muna sauraron suna ya ce wani lokaci sukan ce mu je mu gaya wa iyayen mu sai mu ce ai mun gaya musu sun ce mu gaya muku sai ce to a je a duba cikin sunan sahabbai a zaɓi wani suna a sa ko kuma a duba cikin sunan waliyai a zaɓa a sa ko kuma in ya so kawai ya bada sunan direct wannan muna yi ne wallahi ba dan zatin shehin ba saboda koyi da sahabbai yadda suka zauna da annabi saboda mu dinga jin wannan daɗin na wannan zauƙin da suke ji a wannan zamani mu abin ya kubce mana to sai mu samu wani mutum ɗaya mai tsoron Allah sai mu taru shi yasa da yawa sai ka ga yan uwa an cika mota an tafi Kano za a je wurin shi Ali Harazi wasu sun tafi Maiduguri za a je wurin shi Alfati wasu sun tafi Bauchi za a je wurin Maulana Musho Dairu haka haka haka to wannan abun yan uwa kar mu ɗauka bako ne domin ni na ji da kunne na cewa wannan abin ya wuce cewa zamanin shehu ana tafiya har gona shehu a je a yi masa hidima a gona yanzu shehu ibrahim bai da khalifa me yasa ba a zuwa gonar khalifa saboda wannan ya wuce yanzu babban hidima ita ce neman ilimi wannan wannan wasa ne wannan wasa ne wawaitar da hankalin ammawa ne wannan ilimi yana nan a inda yake wallahi ba mu dauke shi ba ni jiya ma abun ya bani mamaki da aka ce muna hana karatu to mu muka hana karatu ai ne kuma abun mamaki waɗanda ake faɗin magana a gabansu wallahi littattafan nan da nake karanta in an ba su in za su mutu ba za su iya karanta ba amma suke kabbara wa ana suka ana faɗin magana kuma suna kabbara alhali kuma na san su ba sun san na san su in na ɗauki littattafan nan da nake karanta na ce su karanta Allah ba za su iya ba amma ana suka ana cewa jahilai kaza kaza wai ana kabbara ku to sai da shi yasa na ga cewa lalle ya kamata in gaya muku duk mutumin da ya tarbiya wurin shehi kar ya kuskura suna gari ɗaya a ce bai zuwa yana ziyarar shi kuma wannan hidimar da muke yi ba wai sai shehin ka bai da shi ake ba ko shehin ka biloniya ne ka ba shi ai ba shi ka ba ba bayani ne tiryan tiryan shehu radiyallahu ta'ala ne yayi a cikin ruhul adab yana cewa falaysa lil murid ghayru zalwali ma'ar rasul summa maulahu ali ma dama ghayruhum bi qalbi la yunalu ma'rifatul maula aqulu bi irtijal yace wa kun ma'a shaykh dawaman tarbau وكن مهبا وانقا فتبليه بقدر ما تحبه تنال إمداده فالقوم هذا قالوا أمتئ قريبا تالدا في قلب رداه بادر إن أشار تسدي ورد شيكك ولو أبكاك لكنه للخير قد هداك إن شيخ رضي الله تعالى عنه to bari in bi muku wannan baitin daidai in fasa muku kuji yanda tarbiyya take a dariƙa da yanda al'amarin yake wannan maganar ta farko da shehu shehu tijari radiyallahu ta'ala anhu abin da yasa shehu ya ce alaysa lil murid ghayr zal wali ma rasul sunna maulahu ali dan in kana bin shi karka dauka shehin kake bi dan in ka dauka shi kake bi in yi banna zaka amma idan ka bi shi a matsayin shi na mabiyin annabi idan ya banna ba za ka yi ba kuma abin da shehunnan tarbiyya suka tabbata suka ce ka sani cewa shehin ka ba ma'asumi bane babu wanda annabawa su ne ma'asumai so da ka za a iya samun kuskure a wurin shi ɗan adam ne to shi ne yake faɗi yake cewa to ka sani wato duk shehin da ka san kana bi kar ka ɗauka wani daban shehu tijjani ne ko don hatta a sirrin akbar ma yana cewa shehi a ɗariƙar tijjani a shehi ɗaya ne shehu tijjani duk waɗannan na'ibai ne so da ka in kana so ka jin misali yanzu kana zaune a gida in ka san irin yanayin tafiyar nan da muke har ka iya wannan hudurin ba za ka taɓa tunanin shehu tijjani ya mutu ba da ka tana shi zaka tashi ka tafi wurin shehin ka je ka gaishe shi saboda kana jin wannan zaukin a jikinka to amma in baka san wannan ba sai ga kawai wahala ne kawai wani katon banza zauna baya sana'a ana ƙara mai ƙarfi dan abin da na fahimta a bayanan kenan kamar izan wato shehunnan misali kamar yaran nan da muke har ma sai da ni tunani ma na dinga tuna yaran da muke suke gaban mu in kalli wannan in kalli wannan in ga wane ne zai iya bani abu a cikin su dukkan su wane ne zai iya bani wani abu wallahi to amma ikon Allah da yake wasan kawai an dauka ni bukata ta kawai su so shehu radiyallahu ta'ala anhu su rike dariƙar tijjaniya kuma ni na sani duk yaron da ya tako zo kofar gidana wallahi na san dariƙa ya kawo shi duk wanda ka gani a wurina wallahi dariƙa ce ta kawo shi saboda ka dan me zan mai wani abu ba wannan bayan ya san da malaman da suke koyar da littattafai iri iri ya je wurin su dan me ya ba ya zo wurina kuma zan bashi wani abu daban to saboda haka shi yasa shehu tijar dillah ya ce man ya arifuni ya arifuni wa hadi duk wanda isan ne isan ne ni kadai ne duk shehu da kake bi ka sani ni kake bi to sannan kudubun nazihir radiyallahu ta'ala ya faɗi ya ce fa ma'rifatul maula bi ma'rifatin nabi wa ma'rifatin nabi bi irfan qudwati sanin Allah bai yiwa sai ta hanyar sanin annabi sanin annabi bai yiwa sai ta hanyar sanin shehin jagoran wannan shi da fa dalilin da yasa muke bin su ba wai muna ganin su a gaban mu bai wallahi ba ma ɗaukar wani abu daban kawai mu wannan koyin ne da sabai muke yi to shi ne shehu radiyallahu anhu yake faɗi a sallar akbar yake cewa fa hubbul muridu lil muqaddami kaga soyayyar da almajiri ke wa muqaddamin shi la li zati wallahi ba dan zatin sa yake ba bal li hubbi shaykh saboda san shehu tijani kama anna hubbu shaykh li hubbi maulana rasulillahi kamar yadda ka san soyayyar shehu tijani da nake muna yi ne dan soyayyar annabi muhammad wa hubbina li maulana rasulullah shi yace kai har annabi muhammadin ma muna san shi ne li hubbi maulana jalla wa ala saboda san da muke wa Allah addarun nafi'ul khafidur rafi'ul qabilul basidu inji shehu yace Allah nan shine mai cutarwa mai amfanarwa mai kakanta mai daukakawa mai jimkewa mai yalwatawa wa ma dama al-abdu yuhibbu siwa ma zikra shi ibrahim yace matakar kaga bawa yana son wani abu ba wannan da kaji mun ambata ba falle maradin fil kalbi to yana da wani ciwo ne a zuciyar shi wa yastalizul maridu ma laysa bil azizin zaka ga mara lafiya yana jin dadin abin da ba mai dadi ba kama yunkirul fam shi yace imam al-bukhari yace qad tunkirul aynu dawqu shams min ramadin wa yunkirul fam da'amul ma'i min saqab ido yana inkarin hasken rana saboda hakiya baki yana inkarin tatsin ruwa saboda rashin lafiya inji shi Ibrahim shehu ya ce fa ba'dul marda sashen marasa lafiya yastalizu turab zaka ga yana jin dadin kasa wa ya'kulu yana cin shi wa yunkiru damu a ɗebe da'am amma zaka ga yana inkarin tatsin abinci mai daɗi wal qalbu shehu yace kaga zuciya kal jismi kamar jiki ne malam yajid sihatal kamila matakar bai samu ainihin lafiya wato lafiya ingantacciya ba yastalizu gaira lazizin zaka ga yana jin dadin abin da ba mai daɗi ba wa in sahha amma idan bawa isa mu lafiya ya alamu zai gane Allah laziza babu wani abu mai daɗi illa ma'rifatul lahi sai sanin Allah wa zikrihi da ambatan Allah fi sa'ir halati a cikin dukkan hali cewa yace razaqana Allahu sihhatal qalbil kamila Allah ka arzuta mu da ainihin lafiyar zuciya cikakka yace wa kun muhibban ka zama masoyi ga shi shehin nan naka wanda ka karbi dariƙa ko tarbiya a wurinsa ma'anan muhibban ai aniyil qalbi ka zama mai makauniyar zuciya an ruɓe ta gairi kar ka kalli wani shi shi kaɗai ka sani kuro ba ta hanyar reni ba ba za ka zaji kowa ba za ka rena kowa amma duk abin da yake nema wurin wannan kake nema samiyul uzun mai kurman wato ka kurmtar da kunnen ka baka sauraron kowa an sama'ir uzzali daga sauraron masu zargi fi a cikin lamarin shehin ka wa fil hadisi ya zo cikin hadisi annabi ya ce hubbuka li shay'i yu'mi wa yusimmu sanka ga abu yana makantar da kai kurmtar da kai in kana son abu zaka ka kurumce ka makance a kan shi imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi akan wannan ne shi ibrahim yake mana ishara a diwani yake cewa la in saddani an qabri ahmad sarbaku fama saddani an shauqi hiddara farsaku wa ma saddani an zikrihi azlu azlim faqad zadani tazkaru tahal muwabbih lisani wa qalbi dara zikru muhammadin wa man haluhu hali madad dari yashmaku shi wallahi da kungurmin daji zai tare ni daga ziyarar kabarin annabi Ahmadu a Madina to ai ka sani ai milamilai na nisan tsakanin Senegal da Madina bai isa ya tare ni ya hana ni shauƙin annabi ba ya ce kaga zargin mai zargi ba zai taɓa tare ni ba ya hana ni ambatan annabi Muhammadu ya ce kai bari ma ka ji in na ji mutum yana sukar annabi sai in ji ya ƙara mun san annabin ma ya ce harshe na da zuciyata matuƙar zamani cikin salati ga annabi take shehu ya ce to ina ba ku shara duk wanda halinsa ya zama irin hali na matuƙar zamani zai samu ɗaukaka duk wanda ainihin ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam shagaltar da shi gabarin komai to shikenan Allah da zai samu abin da yake nema duniya da lahira irin waɗannan bayanan da muke yan uwa ba su bane suke ishara zuwa muna hana karatu daga baya sai na fahimci irin wannan bayanan da nake su suke sa yan uwa da suke zaton muna hana karatu to ka saurara ka ji abin da Shehu Tijjani ce a Jawahirul Ma'ani in har ka lura da wannan to Shehu Tijjani ma zaka ce shine farkon wanda ya fara hana karatu kenan in dai haka ne ka saurare ni da kyau yace ilam ya aki ka sani ya kai dan uwa waffaqana Allah wa iyyaka Allah abin da yace wato wannan wasiƙa ce Ibn al-Arabi al-Hatimi ya aika Fakhruddin Razi mai tafsirin nan babban malamin nan na duniya yace wa qadra aitu rasulatan arsalaha al-shaykh muhiddin bin al-arabi radiyallahu anhu ila al-shaykh fakhruddin ar-razi sahib at-tafsir yubayyinu lahu fiha naqs darajatihi fil ilmi hada yana masa bayani a cikin wasikar cewa ya samu tawayar ilimi yace masa na duba tafsirin ka na ga malaman duniya sun ma shaida amma ina duba na gane malamin ka ya mutu abin da ya gaya masa kenan yace wa shaykh fakhruddin ar-razi mazkurun fil ulama'i yace kaga fakhruddin ar-razin nan abun ambato ne a cikin malamai allazina alhamdulillahi sai di alil harazimi a cikin jawahirul ma'ani shafi na sha biyu ya ci gaba da cewa wa shehu fakaruddin razi mazkurun fil ulama'i shi wannan liman fakaruddin razin fa abun ambato ne a cikin malamai allazina intahat ilayhim riyasatu wanda girma ya kare akan su na ilimi fil ittila alal ulumi wanda suka tsinkaye a bisa dukkan ilimai min jumlata baki dayanta abin da ya ce masa ya ce ilam ya aki ka sani ya kai dan uwana wa faqana Allah wa iyyaka Allah imin gam daga tar da kai annan rajula cewa mutum la yakmulu fi maqamil ilmi baya samun cika a cikin darajar ilimi hatta ya kuna ilmuhu anillahi azza wa jalla bila wasitati har sai ya zama yana karɓar ilimi daga Allah babu wasida min naqalin daga cewa a littafi au shekin ko daga wani malami fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naqalin dukko wanda iliminsa ya zama yana cirowa ne daga wani littafi au shekin ko yana ji daga wurin wani malami fama bari ha anil akhadh min al muhdathati to ba zai kubuta ba daga karban ilimi daga fararrun abubuwa sababbi wanda annabi bai ba wa zalika ma'alulun wannan ko yana da illa inda ahlullahi azza wa jalla a wurin mutanen Allah wa man qada umruhu wanda ya karar da rayuwarsa fi ma'rifatil muhdathati a cikin sanin fararrun ilmai wa tafsilaha da ainihin wato rarraba-rarrabanta fa innahu hazzuhu min rabbi azza wajal to wannan ne rabansa a wurin Allah wannan jawahirul ma'ani ne abin da yasa ina so a fahimci in ana irin wannan maganan abin da ake nufi daban kai kuma abin da kake zato da babu yanda za a yi salihi mutumin kirki ya ce ya hana ilimi wannan ba zai taba yiwa ba saboda ka wannan maganar shehu tijani a cikin jawahirul ma'ani dan ka gane cewa ba hani bane in suna magana lokaci sukan tabo abin da kai baka san inda ake wato manufarsu ba ya ce to li'annal ulumi wato muta'alliqatu bil muhdathati domin duk ilmin da suka ratayu da fararru ya funar rajulu fiya bawa zai karar da rayuwarsa wala ya bulgu ila haqiqata ba zai taba kaiwa karshen ta ba ilimi wannan da ake ta magana din nan yace in mutum zai karar da rayuwarsa ne har abada ba zai kai karshe ba abinda shehu tijani shi ke har abada inda wannan ilimin ne kai ta yi kullum samu za ka ta gani har ka mutu ya ce walau annaka ya aki da dai cewa kai dan uwana salatta ka yi suluki a layi shehin a hannun wani shehi min ahalillahi azza wa jalla daga wurin daga mutanen Allah la'ausalaka da ya kai ka ila hadarati shuhudul haqqi ta'ala ya zuwa halarar shuhudin zatin Allah فتأخذ منه العلم بالأمور من طريق الإلهام الصحيح da ka rika karban ilimi da umarni daga Allah ta hanyar ilhama ingantacciya min gaira ta'abin wala nasabin ba tare da wahala ba wala zarin ba tare da ka kibarci ba kana ta risfat kana duban tattabai kama akhadahu al-khadr alayhi salam kamar yadda kaga annabi khadr sayyidina khadr wali ne ya karba fala ilma yace kai babu wani ilimi illa ma kana an kashfin wa shuhudin sai ilimin da yazo daga kashafi da kuma shuhudin zatin Allah la an nazarin ba ilimi bane dan ka duba littafi wa fikirin ko kai tunani yace ba wannan bane ilimi wa kana shekul kamil abu yazid al-bastani shehin nan cikakke abu yazid al-bastani Allah ya kara mai yadda ya kuri yana cewa li ulama asrihi ga malaman zamanin sa yana ce musu akhastum ilmikum an ulama'ir rusumi mayyitan am mayyitin kuna karban ilimin ku daga malaman rubutu matacce daga matacce wa akhadna ilmina mu kuma muna karban ilimin mu an alhayy allazi la yamutu daga ubangijin nan rayayye da baya mutuwa shehu tijani ya ce to barka ji abin da hatimi ya ce wa yambagi laka ya aki ya kamata gare ka ya kai dan uwana Allah ta duluba kada ka kuskura ka nema min ulumi daga ilimai illa ma ta kamar bihi zataka sai ilimin da zai cika zatinka ka samu kamala wannan fa maganar shehu tijani to yanzu wannan ka ce shehu tijani na hana ilimi na hana fi wadin wa an tafi wadin muna nan kana can baka san abin da muke nufi ba to abin da ya ce ya ce a wayanta ilma aka haisu in takalta ka nemi ilimin da duk inda ka je zai bi ka ilimin da duk inda ka je zai bi ka ya ce walaisa zalika babu wannan ilimin illal ilmu billahi ta'ala sai sanin Allah kawai min haisul wahabi ta ɓangaren kyauta Allah ya baka shi kyauta na musharati da mushahada fa inna ilmuka bi dibbi misali kana da ilimin likitanci masalan ga misali inna ma ta taju ilmi fi alimi al-asqani wal amradi ka sani fa ana da buƙatar wannan ilimi ne a cikin ainihin garin da ake da rashin lafiya da cuce-cuce ba za ka taɓa amfana ba sai ka je wurin marasa lafiya fa idan taqalta ila alamin amma idan ka je wata duniya ma fi saqimin ba mara lafiya a wurin wala maridin ba jikkatacce faman ya ta dawa da zalikar ilmi wa za ka warka misali ka iya rabon gado ka san zakka ka iya abubuwa duk ka san abubuwa ka san adadin fitilin maka ka san adadin abubuwa na madina idan an je alkiyama wa za ka biyawa ilimin da zai ma amfani tajalliyatin rabbaniya me yake faruwa mutane wallahi mutane su yi hankali wannan maganganun da mutane suke gani ana ganin maganganunmu kamar wasa saboda wanda yake magana bai cancanta a ringa jin magana daga bakinsa ba shi yasa kullum kashe gani ake wannan hayaniya kuma manya kuma na yi imani waɗanda ake faɗin maganan a gabansu wallahi tallahi zan iya karantar da su wallahi wanda suke wannan kabbara ana cewa jahili kaza kaza kaza suna iyo wallahi zan iya zaunar da su in karantar da su to sannan shehu tijjani Allah ya ƙara mar yadda ya ci gaba da magana ya ce a fa'izan taƙalta ila alamin ma fihi saƙimin wala maridun faman ya tadawa bi zalikal ilm faqad alimta ya akito haƙiƙa ka sani ya kai dan uwana annahu cewa lamarin la yanbaghi lil aqil bai kamata ga mai hankali ba an ya akhudha min al ulum ya rika karban ilmai illa ma yantaqilu ma'ahu ila al barzaki sai ilimin da zai iya bin shi har cikin kabarin shi duna ma yufariquhu inda intiqalihi ila alam al ukhra ba ilimin da da ya mutu shikenan ilimin ma ya tsaya ba walaysa almuntaqil ma'ahu yace babu wani ilimi da zai iya bin bawa illa ilmani faqat sai ilimi biyu kawai al ilmu billahi azza wa jalla wal ilmu bi wadil al akhirati ilimin sanin zatin Allah da kuma ilimin da abubuwan da zai faru a filin kiyama Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yace ibn arabi ya ci gaba da gaya fakhruddin razi ya ce abin da yasa ake so mutum san wannan ilimin guda biyu hatta la yunkiru tajalliyatul waqi'atu fiha dan kada mutum ya inkarin tajallin da zai afku a filin kiyama wala yaqulu li haqqi kada bawa ya cewa Allah idza tajalla lahu in Allah ya bayyana mishi ya ce na uzu billahi minka duk wanda ya cewa Allah haka a ranar alkiyama dan wuta ne shi yasa ake so tun a duniya ka san wannan ilimin saboda da an ji dama ka san ko me zai faru shi ne radiyallahu anhu yace a fayan bagi laka ya aki ya kamata gare ka ya kai dan uwana alkashfu an hazainil ilmaini ka nemi yayewar sanin ilman nan guda biyu fi hadhihi dari a cikin wannan gida na duniya litajni zamarat zalika domin ka tsinki ƴaƴan itaciyar wannan ilimi fi tilka dari a cikin gidan lahira wala tahmilu min ulumi hadhihi dari kar ka rika karban ilimai irin wannan na duniya illa ma tamassul hajati ilayhi sai ilimin da zaka kace da bukatar shi tsarki alola sallah abubuwa wanda ka san dole ne amma maganan wai dole ne sai ka san nahu in zaka yi tafsiri ko zaka bayani je ka nema amma matakar zikiri ka sa ga kamar yadda yanzu misali na ja baki na ɗauko wasali ƙasa na mai da shi sama ko kuma na ɗauko na sama na dawo da shi ƙasa me cuce ni ba fa abin da ya cuce ni ni dai bukata ta in karanta abu a gane ba wai ai kabbara ba to saboda haka shine yace lalle ya kamata kai dan uwa ka lura da wannan ilimi ka nema saboda zai amfane ka wa ab ilimin da zai zai zama wato kana da bukata zuwa gare shi fi dari sayruka ila Allah a cikin hanyar zuwanka tafiyar ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yace walaysa dariqul kashfi an hazainil ilmaini babu hanyar samun wannan ilimi da muka gaya maka guda biyu illa bil khalwati sai ta hanyar halwa war riyalati da ainihin gyaran zuciya karancin bacci karancin magana karancin cin abinci karancin takuduwa da mutane wal mujahadati da kuma kokari yace wal jazbul ilahi wannan dai abin da ake ce muna yi ƙarshen magana ke wal jazbul ilahi da kuma abin da zai sa ka fuskus cikin Allah ka manta da kanka balle wurin waninka kai ma baka san kanka ba balle wani to wannan yanzu idan muka lura da wannan maganar da aka zo aka zana ta a jawahiru dan Allah mai hankali zai ce shi tijani ya ce kar a nemi ilimi a ya kamata ka san me ake nufi to shine dalilin da yasa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce to gaba ɗaya a takaice anna sayyidina al-qutb al-makatumi cewa shugaban mu shehu tijani ta kallama fi haqiqatis suhbati yayi bayani a cikin haƙiƙanin abota me yasa ake abota ka shehunnai saboda a basu kuɗi ne kamar yadda ƴan uwa suke zato ko ko saboda su bautar da kai su saka wanki kamar yadda shi bawan Allah ya faɗi a saka wanki a saka wahalhalu dan haka ne shine shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗi ke cewa fal yakunu muridu ma'a shaykhuhu almajiri ya kokari ya zauna tare da shehinsa kama huwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda in ya ga annabi zai zauna da shi fitta azimi a cikin girmamawa wal mahabbatu da soyayya wal istindadi da karban madadi wal inqida ilayhi bil qalbi da rabuwa da kowa a zuciya sai shehinsa kawai fala yu'adilu bihi gairu kar ya kuskure hada shehinsa da wani shehin kawai yake kallo a gabansa sannan shehu ya ce wa niqan yani shadidul mahabbati li janabi muhafizan li uhudi ka zama mai tsananin soyayya ga shehinka mai tsananin kiyaye alkawarinsa musaddiqan li aqwali ne gaskata maganganunsa mustagariqan li kidmati ka nitse cikin hidimar shehinka mun ga nisan fi anwari sannan ka nitse cikin haskensa mun ka tunan li asrari ka zama mai boye asiransa mu'linan li da'awati ka zama kana bayyana da'awar shehinka duk inda ka je ce shehu ibrahim ya ce kaza shehu tijani ya ce kaza kai ta faɗi kai ne almajiri sannan ya ce muta masukan biwa za'ibi ka riƙe ainihin wazifarsa abin da ya zo ya kawo na wuri jito ka dawo makana kar ka yi ta magana da baki kuma ba ka yin aiki muta masulan la'awamiri ka zan mai bin umarninsa mujtaniban li zawajiri duk abin da ya ce a bari ka bari muta haƙiƙan biki labati ka tabbatar da halifancinsa wani ya bati an rasulillahi sallallahu alaihi ka tabbatar shi magajin annabi fatublihu to a lokacin ne za ka rabauta ai bil uruji fi madarijil wusuli ila hadratillahi tabaraka wa ta'ala da samun hauhawa cikin hanyoyin nan na saduwa da Allah tabaraka ta'ala to shine shi yake cewa a bi qadri ma tuhibbu tanalu imdadu ai bi qadri istidad mahabbatika li shaykhuka tanalu imdad anwar tawajjuhika ila rabbika gurgurdan yadda kake son shi ka gurgurdan yadda zaka ringa karban hasken tafiya ga Allah to amma ya Allah ma da yawa fa yan uwa wallahi ya kamata abin da yasa tarbiyya a Kaduna da muridanta da shehunta a Kaduna bakon abu ne yana da wahala ka sami gidan da za a ce maka a gidan nan da'ima akwai muridai ma'abota zikiri kullum suna da ma a gidan mafi ya gidan shi za ka je gaba kowa so da ka sai zama bakon abu in aka ga wani wuri ana yi sai ya zama wani bako sabon abu in Kano ne ko Zaria waye zai damu saboda abu ne sananne an saba to amma a nan bariki ne ba a saba irin wannan ba shi yasa ma sai ka tambaye ma mutum shehin sama raban shi da shehin wani ma ya ma manta da shehin wallahi da yawa irin masu hayaniyan nan in ka tambaye shi bai ma san shehin shi ba zai ce shehu ibrahim shi bai ma san ana bin wani ba to sau da shi sa in suka kama irin wannan sai ga sun rike gam suna tunani wasu rike hujja to shi ne dalilin da yasa shehu radiyallahu anhu ya faɗi wannan to shi menene madadi madadin da ake karban ana bin shehunai shine giza'ur ruhi allazi yati bil ulumi wal asrar wal anwar wal ma'arif wal lada'i wal muhaib wal mana'i wal izz wal gina wal tafi wal arzaqi wal barakat wal azwaq wal khairat wal fuyuzat wal kushufat wal mushahadat shine in ka bi shehi zaka samu wannan ko sune fitilun da suke haska ma hanyar halala duk inda ka wannan zai dinga nuna ma to saboda haka yan uwa bari ku ji yanda sahabbai suke a zaman su da annabi dan kar a dauka ko da yake ya kamata mu faɗi wannan baitin inda shi yake cewa an fik da riban dan da yawa suna tunani wai an zo an ba shehi hadiya kamar shehin ne yake kwaɗayin abu wallahi shi wannan mu ba sa kwaɗayin abin duniya ko ba sa cewa mu yi musu hidima mu ne muka ga ya kamata yi musu da yawa shi wannan mu in ka ba shi abu a hannunsa na hagu ya karba wallahi kamun ka ankara yana shiga daman shi ma ya bayar kai ne duniya take gaban ka ba mutanen nan da kake tunani sun yi nisa tuni kana bacci abin da kake tunani sun bar wannan saboda ka babu wani shehi da yake cewa ai masa hidima dan wani abin duniya sannan shi yake faɗi ke cewa ka ciyar da sabuwar dukiyarka talidan da tsohuwar dukiyarka fi ɗanaga ridawo a cikin neman yadda shehinka duk inda ka sami kuɗi kuɗin da ke banki da kuɗin da ke ƙarƙashin fulo tattaru zo kawo mai kar ka ɗauka wani abu ne soyayyarka da annabi ne ta sa ka bashi har ma wani bawan Allah yana cewa wai law anna ruhi fi yadi wa hattu halimu bashri bi quduyikum lam ansifi mali siwa ruhi wa bazil ruhahu fi hubb man yahwahu laysa bi musrihi yace cewa wai inda ruhi na a hannu na yake to da wanda ya mun albishir da saduwa da ku da na bashi ruhi ba wai ku ba kawai yace mun bicin ga ta sai in ce ga raina na ba ballanta na dukiya dan an ba da naira ɗari ko ɗari biyu kana jin haushi ka ɗauka wani abu ne ana ƙara mai ƙarfi ƙarfi ƙaton banza zauna baya sana'a yan uwa mu ya tara ba abinda baka ciki baka san shi baka kiyaye shi sannan shi balarabe je garar radiyallahu ta'ala yana faɗi yana cewa ya laita shi'iri ana zan gansu ko da ido ko in ji zancen su ko bayan hijabu niya ko in hidimta wa mai hidima ga khadimuhum ko da kamar juya takalmin shirin tafiya balle kamar share gun da suke zaman zikiri ko kama sirdin hawa ko mazagin tafiya da na tukuici da raina ban ga ya isu ba balle fa dangi da mataye bare su diya gun wanda ya min bisharar saduwa da suwa balle urulai da dinaran cikin duniya me zai hana ni imauta da san su kamar wauta da hauka da yin zikirin su ba gajiya ni mai yawan zunubai tamkar zuban su bai kana yawan ladubai duban kiyaye daya domin fajalu da zulmu da bin hawa da yawa sun zan ɗabi'a gare ni tun gaban shirya yan uwa shehunan mu akan haka suke duk shehunan mu sun yi aiki ko da yake a cikin wannan bayanin na je na cewa in da can ana zuwa ana yin hidima ga shehu ibrahim a gonar shi to yanzu khalifa shehu ibrahim bai da khalifa su yan uwa da ke saura suka ce yana da shi yace me yasa ba a zuwa can aimai saboda haka wannan ya wuce babban hidima yau ɗalabul ilmi akai kabbara me ya haɗa wannan da wannan wannan mazaunin shi daban wannan mazaunin shi daban neman ilimi wani abu ne wanda ke ɗariƙan mu akan ilimi ta kafu ma kuma muridanta shi ma wani abu ne daban wannan shehin da zai laƙana maka kalmomi ya koya maka haruffa wannan kuma wanda zai raba ka da aibin zuciyarka kamata yaran nan da muke tare da su ake damuwa iyayensu ne kamata su kuka ba kai ba iyayensu ne kamata su ce mun lalata musu yara ba kai dan kallo ba wanda muna yawan haɗuwa muna jin irin firarrakinka duk inda ka zauna in ma ai baza in ma ai hayaniya ai ihu ana tafiya muna gani ba in masu wannan hayaniya muna ganin ɗabi'unsu mun san amma mutum baya tsoron Allah kawai ya rufe ido ya faɗi maganar da ya ga dama to sannan ƴan uwa abu da ƙarshe ana cewa wai ni na ce karatun da na yi wurin malami na duk karatun da na yi na manta wani aljani ne daga madiyana yake zuwa yake koya min ilimi a kasa ɗin ya faɗi wallahi tallahi wai wani aljani ne daga madiyana yake zuwa ke koya min ilimi na ce Allahu akbar da ya san shehin me ba فمالي غير المصطفى البدر معرب وفي جائزات الغير مالي مركب هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا فبار سوى ما لنا فيه مشرب بيسان wannan ba فمن نوره الكونين منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب dan me ga inda ake sha zan je wurin aljani daga Madina aljani ba daga Madina wanda Abul Abbas al-Mursi radiyallahu ta'ala anhu mai ganin annabi din nan duk kiftawa Abul Abbas al-Mursi wanda yace lauga ba annabi Rasulullahi darfata ainin ma a'adattu nafsi min al-muslimina shi yake faɗi an tambaye aka ce akaran ku Allah muna so mu rubuta tarihin ku shehin ka muke so mu sani yace da ko yanzu aka ce a da da yanzu akwai bambanci yace kwarai aka ce waye shehin ka da yace Abul Hasan Shazali aka ce yanzu ba yace ina sha a tekuna goma ilimai daga tekuna goma nake sha aka ce da ina da ina ya ce mutum biyar mutane ne sannan tekuna biyar na rauhanai ne mala'iku ya ce ina sha a tekun mala'ika jibrilu tekun sai na mika'ilu tekun sai na isra'ilu tekun sai na azra'ilu tekun arruhu sannan ina sha a tekun sai na abubakar siddiqu ina sha a tekun sai na umarul faruku ina sha a tekun sai na usman ibn affan ina sha a tekun sayyidina alkarramallahu wajahu sannan ina sha a tekun Muhammadu Rasulullahi. Shi Ibrahim ya ce, Ayya, kai biye fa baharu siwahu, ma da lafihi masharab. Tekun wani ma'aiki in muka kafa baki sai mu zuke shi. To irin wannan abubuwan ‘yan uwa, wallahi da na, ni abin maje ya daɗe na ba da wai muna hana karatu. Naga akwai yaro na ina ji shekarunsa ba yawa. ya kusa shekara biyu in ya fita tun safe aka kai shi makaranta sai yamma yake dawowa sannan ga kanne na ga yayyina wanda ni na dauki kuɗi na na je kai su makaranta na nan bypass da yawa wanda suke yi sun san akwai yan uwa da muke tare nan madinatul ahbab to me zai sa in na ce kar ai karatu shin wanda nake wannan abin da nake karanta ba karatu bane a lokacin da nake jin kasar din ina jin muryar wasu ma suna taliki ana na'am na'am sai ne da nace Allahu akbar mutanen da suke wannan da wannan takaddun da kaga na rubuta sannan ba wasu zan mika in ce da Allah karanta billahi allazi kama kama zai ba zai iya ba amma ana zagin makiyin shi yana jin daɗi ka rasa menai kawai dan dai zan zo in ɗauko littafin shi Ibrahim in karanta mutane dan ba san tarihi ba a ƙasar mu nan ƙasa Hausa da shi malam sarga shi ke karantar da littafin shari'a shi mijin yawa shi ke karantar da su jawahirul ma'ani su aljami'ul maftaraka su bughyatul mustafidi da sauran littattafan ɗariƙa ba wanda kuma ya zage shi kowa ya tsaya abin da ya sani mana ni abin da zan ɗauko littafin da ban iya ban kama karantarwa to abin da na iya kenan kuma ina yi ne na zagi na saboda tsohuwar kiyayya ce kuma albishirin waɗanda suke wannan kasa ɗin zagi na ya ƙare sai dai a ruwa ne wallahi ya ƙare duk abin da zaka faɗi an taɓa faɗi da fiye da shekara goma sha biyar to saboda haka kuma yanzu ne za a faɗi wanda zai dame ni saboda haka yan uwa ina ba ku shawara gaskiya ku yi tunani akan wannan abin da kuka ɗauko ku yi tunani ba abin da ya dame ni ba za ku taɓa cuta ta ba amma na ga muku wallahi sai Allah za ku ga abin mamaki in dai kuka ce ni za ku cuta haka kawai ina girmama ku a matsayin ku na manya duk inda na gan ku zan girmama ku amma ku kuna min zagon ƙasa bi kai dalilin haka kawai menai to so da hakan na bakku da Allah kawai Allah ya tsaya mu wannan abin da nake yi waye ya shirye da ni waye ya nuna mu waye ta zuwa gidan mu yace me kake yi zo mu kai ka makaranta ko kuma yaya abincin gidanka mahaifina ya rasu tun ban da wayo babu wanda ya taba zuwa ya ga yaya me miki muna ta kokari mu yi nan mu yi nan mu yi nan mu je nan ziyara mu je nan ziyara har Allah ya dan bamu abin da ya bamu kuma ka koma kana zagi haka kawai to saboda haka wannan al'amari na barka da Allah duk wanda ya ce zai wannan ni ba zan kuma ‘yan uwa a saurari wannan wasiƙar da kyau in hidima shirme ne shi Ibrahim ba zai rubuta wannan ba abinda shi Ibrahim ya ce sai ji Alisi sai rubuta bayan ya yi masa bayani akan wani ɗauran aure sai yake cewa ilhaqun yake cewa wa qum ala saqil jiddi kai sai di Alisi ka tsaya ka zage dantse ya ce fit tadrisi a cikin karantarwa wa khidmatul bustani da kuma hidimar gona awil hadari da kuma yin itacen gida na cin abinci iyali wa nashidil ahbaba ka nishadantar da masoya masoyanmu ka nishadantar da su ka ringa yi musu abin da za su ji daɗi a cikin hidimanmu fi kidimatina a cikin hidimanmu wa laysa maqsuduna fi zalika naf'a anfusina manufanmu a cikin wannan hidima da suke manufa ba wai muna nufin mu amfanar da kanmu bane in ji shehu walakin nan naf'a a'idun lahum sai dai amfanin kansu zai koma yace wala karamata babu wani karama babu wani girma akbaru min alkidmati li da ya kai yi min hidima inji shi Ibrahim to me ya hada karatu muna yi kuma mun zo muna hidima sai a ce din mu bar hidiman ma mu koma kai ta karatu kai Allah ya sa mai karatu ne to kai ka karatu ko ka bar mu zikiri shi yace radiyallahu anhu wala karamata akbar min alkidmati li babu abin da ya kai min hidima girma fi haqqi man lahu basiratun amma a haƙƙin wanda yake da basira walakin Allah sai dai Allah ta tara zalika ya rufe wannan ya boye li tatafadul insu ba saboda fificin girma an boye abun ba kowa ya san yi min hidima ya fi komai ba sai kowa ya ce ta dige dige wanda kuma Allah ya ganar da shi sai ya zo ya zauna ya min hidima shehu radiyallahu anhu yace yace wa sawfa yandamu man qassara fi haqqina da sannu wanda ya takaita cikin hidiman mu zai nadama hine yabdu lokacin da lamarin zai bayyana annal kulla cewa komai da komai fi qaddati yana cikin jinkin hannuna yace wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim inji shehu yace walaysa fi hadha kalamu sukurin wala gaibatun bal kalamun nasin an iznin sadra an iznin wannan ba maganan maye bane ba maganar jazaba bace shi ce magana ce daga izini ta zo in gaya muku to so da haka yan uwa sannan magana ta ƙarshe an ce maulan mushe zubairu siraji ya kira mu wai wai mun je ni da shi an mana magana wallahi ba a yi haka ba wallahi tallahi ba a yi haka ba ni kaɗai aka kira na je da na je kuma akwai shaidu akwai malam ministan faila akwai malam muhammadu akwai alhaji sani usman mai makaranta akwai alhaji ali alhaji ali baban ibrahim dan malam sannan akwai malam hafizu na makarantar ansaru akwai malam ibrahim shan wannan duk su shaidu ne sun ga sanda naji har aka yi min maganar da aka yi na fito amma ikon Allah kawai sai naji kuma wai an kira mu wai an tambaye ni me ya hada na ce kaza kaza an fada an na ce menene haka malami kuma ya zauna yana wasa haka to so da haka wannan na gaya muku ne ba wai don wani abu saboda a sani mu ba mutanen da za su hana karatu bane ba mutanen da za su hana karatu bane sannan magana ta ƙarshe ya ce duk shehin tarbiyya dole ya zama ya ƙoshi da ilimi wai ko da ƙwallo ne aka tambaye shi ya zama ya san wannan ɓangaren dole wai ya zama ya ƙoshi to wannan zan karanta wannan littafin shekara hudu shehu tijjani yana koyar da shi a tunis iqazul himam sharhin hikamul adda'iyya to abinda mai littafin ya ce ya ce wa alam ka sani anna min sharɗi sheikh asharishi fi shehu tarbiyati cewa abin da shi imamu sharishi ya sharɗanta akan shehun tarbiyya dan da yawa wanda ka ja ce ai sai shehi ya koshi dole sai shehi yana da ilimin shari'a ya koshi yana da nahawu yana da balaga yana da waye duk wanda ya ji maganar a wurin imamu sharishi yake ji to shi ne ce abin da ya sa ya faɗi wannan yana ta wato daga ilmai minal ilimin zahiri na daga ilimin zahiri wal baɗin da ilimin baɗini ya ce sahihun wannan ingantaccen magana ne ana son shehin tarbiyya zama yana da shari'a ilimin shari'a yana da ilimin haƙiƙa ya ce ingantaccen magana ne amma ilimin zahiri ya ce amma kaga ilimin zahiri falmadlubu minhu abin da ake so mutum ya nema a cikin ilimin zahiri tahsilu ma ya taju ilaihi faqat ya nemi abin da yake da bukata ciki kawai ba cewa sai ya zama teku ba ya nemi abin da ya san dole ne akan shi na ibada amma magana sauran abubuwa da bai zama dole ba wannan bai zama wajibi akan shi ba sannan ya ce waya ta ji ilaihi muridu fi sairihi ila Allah tabaraka ta'ala sannan mutum ya nemi ilimin abin da ya san yana da bukatar shi a cikin tafiyarsa ga Allah wa huwa al-qadaru allazi la budda minhu a hakamun ɗaharatu wasu salati shine gwargwadon abin da babu makawa mutum ya nema na kyautata tsarki da kuma sallah wani hawi zalika da makamancin wannan yace iz domin kasirun min al-ulumi az-zahirati mafi yawancin ilimin zahiri la madkhala laha السير والسلوك إلى ملك الملوك wannan fa ba magana na bane yace domin da yawa daga cikin ilimin shari'a ilimin zahiri bai da mashiga a cikin tafiya zuwa ga fadar sarkin sarakuna Allahu tabaraka wa ta'ala ni abin da na fahimta da sai na dauka ko shi yana zaton wato an je lahira ma larabci za a